من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na lahadi wanda ya zo daidai da goma sha takwas ga watan ramadanu na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1439 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan guri da muka saba zama daidai wannan lokaci don mu rusuna mu je fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul alkani ila ma'anin qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'aliki da aka wa littafin mai suna izahul ma'an ala raddil azhan ila ma'anin qur'an wanda sheikh aliyu albami yayi shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul shu'ara jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta tamanin da biyu kissa ce ta annabi ibrahim khalil alaihissalam yau kuma za mu dora a kan kissar daidai aya ta tamanin da uku muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun muna yin sa don neman yardarsa kana muna roƙonsa ya sanya mu cikin wanda yake yantawa ga barin azabar wutar jahannama a wannan wata na fara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين bayan haka ba واجعل لي لسان صدق في الآخرين na'am واجعلني من ورثة جنة النعيم
na'am واغفر لأبي إنه كان من الضالين haka ne ولا تخزني يوم يبعثون mhm يوم لا ينفع مال ولا بنون sai me إلا من أتى الله بقلب سليم to kun ga mutane na kirki koyaushe suna mai da lamuransu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan abubuwan da annabi Ibrahim ya ambata wanda ya kira hankalin mutanen fir'auna da su zuwa ga addinin Allah yanzu kuma ga annabi Ibrahim Khalil alaihi salam ya koma kai tsaye wajen ubangijinsa yana roƙonsa yace rabbi habli hukman ya ce ya ubangiji kamun baiwa shine habli baiwa shine bayarwa mana Allah ya bashi wani hukunci me yasa yake wannan addu'a mala ce hamalahu al ma taqaddama min al aldaf al fa'idati alayhi min habarat al haqqi ala munajatihi ta'ala bid du'a wato abin da ya dauke shi ya kai shi wannan addu'ar shine abin da ya gabata na abubuwa da ya ta bayani masu tausasawa masu sirira wato siririta zukata min habaratil haqqi na halara ta ainihin gaskiya bisa ga ganawarsa ga Allah madaukaki ta hanyar addu'a da haka sai ce rabbi habli hukma ya ubangiji ka bani wato hukunci ai kamalan fil ilmi wal amal hukumar din nan wai a samu kamala cikin ilimi da kuma aiki da shi in an samu ilimi ba aiki da shi bala'i ne saboda mu akwai malamai masu ilimi amma suna kan bid'a akwai malamai masu ilimi amma kuma akan son zuciya suke kaga ilimi bai yi amfani ba shi yasa annabi ya ce al-ilmu ilmani ilimi kashi biyu ne علم على اللسان وذلك حجة على ابن آدم akwai ilimi akan harci ga karatu za a ja ƙur'ani za a ja hadisi amma sai a dinga gaurata haɗin bara sai an cusa shehu a ciki sai a kawo wata ɗariƙa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabuhu min al kitabi وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin miyagun malamai ga ilimin amma in sun zo fassara ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dora karkatar da harshen su suna cewa wa abinda suke faɗa na san zuciya waya daga Allah ne Allah sai kawo wul hali yace wa ma huwa min indillah ba daga Allah yake ba alhali ba daga Allah ba ne wa ya ƙuluna alallahi alkaziba ƙarya suke yi su danganta ta ga Allah wa hum ya'lamuna sun san su makaryata ne ga babbar alkabba ga katar rawani ga manyan riguna ga gemu amma duk an sake ana ƙarya Allah ya kiyaye to shi annabi Ibrahim Khalil alaihi salam sai ce rabbi habli hukman ai kamalan fil ilmi wal amal ka bani kamalar ilimi da aiki kun ga mun faɗa cewa ilimi kashi biyu yake ilimin kan harce hujja ne gare ka kamar da annabi ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka shi qur'ani in ka karanta shi ka haddace shi ka san tafsirinsa ka san ma'anoninsa ba sai ba za ka shiga aljanna ba sai ka yarda da shi ka aiki da shi ya zama hujjatun laka in ka karanta ka san shi ka tabe aw alayka ya zama hujja akan haka qur'ani yake sai yace wa wa ilmun fil qalbi akwai ilimi da yake a cikin zuciya an yi aqida da shi gabbai suna nunawa ana ganin aiki yana fitowa aikin na ilimi babu bid'a babu son zuciya babu karkacewa kawai ana tafiya ne akan qala Allahu qala Rasulullah wannan shine ilimi na hakika ilimi na gaskiya sai ce wa balika nafi'un irin wannan ilimin shine mai amfani shine wanda annabi Ibrahim yake roƙon Allah ya bashi fa innahu ista'adda bihi li khilafati al-haqqi domin yayi tanadin wannan ilimin dan ya ainihin bar kalifanci na gaskiya wa ri'asatil khalqi wato wai ya zama khalifa na ubangiji alhaq anan shine Allah ya kuma shugabanci bayin Allah yace wa alhiqni bis salihin yace ya Allah ka riskar da ni da mutane na gari ai wa waffiqni li kamali fil amal ka datar da ni wajen kamalar aiki li an tazima bihi fi idadil kamilina fi salahi wato dan na tsaru da wannan ilimi din cikin waɗanda za a lissafa su kammalallu wajen salaha mana wajen kyautata alladina la yashubu salahum kabiru dhanbin wala sagir wanda kyautatar su baya gauraya da karamin zunubi ko babba sai yace waj'alli lisana sidqi yace ya Allah ka sanya in za a ambace ni ka sa mun harce na gaskiya ai sana'an hasana a dinga mun yabo mai kyau haka fa ake wa annabi Ibrahim fil akhirin alladhina yatuna ba'di ila yawm al-qiyamah a mutane da ba su zo na ƙarshe kun ga kowa ya zo yana yabon annabi Ibrahim shine baban annabawa je mun karanta ko waja'alni min warasati jannatin na'im ka sanya ni daga cikin magada wadda za su gaji aljanna ta ni'ima mimman yudaha wa'inda za a basu kaji gayar abin da annabawa suke nema shine aljannar Allah sai ce kuma wa gafir li abi ya Allah kai gafara ga mahaifina innahu lalle shi mahaifina kana min ad-dallin ya ban daga cikin batattu ai al-mushrikina mushriki ne bi an ta tuba alaihi fa tagfira lahu ka karbi tubarsa ka dawo da shi hanya ka masa gafara wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillah annabi ibrahim yayi wa babansa mushriki addu'a gabanin ya gane ubansa nan makiyin Allah mu ne masu son zuciya yanzu sai a ce ai sallar janaza ba sallah bace addu'a ne kowane mushiriki da ɗan bid'a zai ja ka buni buni kuɗi to sauran sallar kamar ka bi shi kaga sai aka ce ai wannan ya faru ne gabanin ya gane mahaifin wato makiyi ne ga Allah kama da zukira fi surati bara'ati kama yadda aka ambata a surati tauba dubi aya ta ɗaya lamba ta ɗaya ko wa huwa qawluhu ta'ala wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim addu'ar annabi ibrahim da yawa mahaifinsa bata kasance ba sai akan wani alkawari da shi annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa lokacin da ya ce wa hajjurni maliya ai ya ce sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema ma gafarar ubangiji na ita ce wannan addu'ar da ya mar alkawari Allah ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min yayin da ya bayyana wa annabi ibrahim cewa mahaifinsa na makiyin Allah ne sai ya barranta gabaninsa inna ibrahim la'awahun halim annabi ibrahim mai yawan kuka ne in ya tana da ubangiji kuma mai tsananin hakuri suratu tauba aya ta 114 haka ne ko na'am wala tukzini yawma yub'athun yace ya ubangiji kada ka kunyatar da ni ranar da za a tayar da mutane ay tukbihuni lamba ta biyu wa da fi hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 4490 dare wanzur Fath al-Bari mala yace ka duba Fath al-Bari sharh Bukhari mujalladi na bakwai shafi na 99 an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث daga Imam Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima lalle annabi ibrahima yara abahu yawmal qiyama in aka tashi alqiyama annabi ibrahim zai ga babansa alaihi gabratun wa qatar akwai kura da kaskanci tare da shi tan haquha qatara ko ai sawadun yaksha wujuhal kafirina irin wannan baki da yake lullube fuskar kafirai duk wanda aka tashi a kiyama ka ganshi fuskarsa kamar bayan tukunya idansa jajawur to dan wuta ne yawma taswaddu wujuhu yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu ranar da wasu fusaka zaka gansu fari sal masu kyau suna kyalkyale mu'minai ne yan aljanna wasu fusakan ko su baki kirin kaman masu yar kwalliya kamar masu yar kasan yar kwalliya ne to Allah ya ka dan dade ka gane ko kamar masu yar kwalliya zaka gansu baki kirin fuskar to haka annabi Ibrahim zai ga babansa قال تعالى وجوه يومئذ عليها غبره wasu fusaka a ranar alkiyama za a ga kura a kan tarhaquha qatara kaskanci zai riske ta ulaika humul kafaratul fajara masu wannan su akkafirai kuma fajirai to haka zai ga babansa hadisi haka ne ko sai ce kada ka kunyatar da ni ranar da za a tayar da halitta ai annasa kala ta'ala fihi sai Allah da kansa ya ce wannan ranar da za a tayar da mutane yau malayan fa'umalun wala banun in kai kafi kowa kuɗi dukiyar baka tara ta hanyar halal ba baka ciyar da ita ba yadda Allah ya ce karkace ni da kuɗi na sai an koya mun a in kai musulmi ne in Allah ya baka kuɗi ba za ka batar ba sai ka koyi yadda Allah ya ce ka bar da kuɗinka sabai ana ba Allah yana ba su kuɗi ba sa tabawa sai su zo gun annabi suna tafowa sai Allah ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna za su tambaye ka ga dukiya mun ba su me za su ciyar a ciki Allah ce kul ma anfaqtum min khairi duk abin da za ku ciyar na alheri balil walidaini ku ciyar da ainihin uwa da uba su ne walidai wani yatama da marayu والمساكين da miskinai والأقربين da kuma dangi na kusa sannan al'akarabu fal'akarabu haka kuma sahabbai suka yi kaga ba irin mu bane ko kayan ka samu kudin da aka ce zakka ma ta Allah sai ka dinga dan wani dakunku dakunku kai da kanka ka san kudin ka za a fita zakka mai yawa sai ka ai kudi na bana an sai kaya ina bin bashi kaza ba a biya ni ba har lokaci ya wuce bari ma ta dawo haka kana ta ƙara lautu a kanka Allah zai fitar da wannan zakar ko ba ka so kuma zai ɗora ma asara ne ka je gurinsa ko ba ka da kuke don haka Allah ce yau malayan fa'umaru rana ce da dukiya ba ta amfani yanzu a duniya an kana da kuɗi in kai kisan kai ma sai ka laulauya ko ya lauye da kai nan ya lauye da kai kan lauya ke ne ka gane in baka alini kuma a cuce ka shi ke nan alƙalinka Allah kuma za a je ta wala banu in ka fi kowa ‘ya'ya ‘ya'yan ba za su ma amfani ba matuƙar ba ka ɗora su a turbar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na'am shi ne ya ce yau malayan fa'o malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zake wa Allah da zuciya mai kyau kubutacciya mina shirki a zuciyarsa babu shirka wani faƙi babu munafirci wa huwa kalbul mu'mini ita ce zuciyar mu'mini dubi lamba ta ɗaya tabbata bil hadisi ya tabbata cikin hadisi annal mu'mina qalbuhu salimun min kulli zalika shi mumini zuciyarsa ta kubuta babu shirka a cikin zuciyar mumini babu munafirci a zuciyar mumini wal hadithu akhrajahu muslim hadisin imamu muslim ya fidda shi cikin jami'u sahihi nasa hadisi na 7341 an abi hurairah radiyallahu anhu daga imamu abu hurairah Allah madaukaki ya kara ya dagare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال shi kuma ya ji daga annabi annabi ya ce yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatu dayr wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zuciyar tsuntsaye ai khaliyatun min kulli dhanbi a zuciyar babu kowane zunubi salimatun min kulli aibin zukatan sun kubuta daga kowane aibi amiratun bil imani zuciyar tana raye da imani Allah ka sanya mu barkati fa innahu yanfa'uhu fil khairi to irin wannan zuciya tana amfanar da mai ita wajen alheri wa waladuhu as-salih dan sanagari wato wai in kana da dukiya dukiya ta halali kai aiki ka fidda zakka ta wajibi kai alheri ka taimaki addini to wannan dukiyar ta taimake ka in ka haifi ɗa ɗan ya zama nagari zai amfana da kai bi du'a'ihi da addu'ar da zai maka kama da fil khabar kamar yadda ya zo cikin hadisi shine khabar idza mata ibnu adama kada amaluhu illa min salati idan mutum ya rasu ko in mutum ya mutu duk aikinsa ya yanke sai wasu ayyuka uku sadakatun jariyatu ladan da ba yankewa shine kai sadaka mai gudana kamar ka gina masallaci ko ka tona rijiya ko ka yi asibiti ko ka yi labarari ko ka gina makaranta ko ka dasa bishiya ababai ga sunan wadda za a dinga moransu ko ka yi wakafi menene wakafi ka zuba wata dukiya kai gidaje misali ka ce mutane su dinga shiga suna zama kyauta in ka je ƙasar larabawa madina makka sauransu sai ka samu gidan wakafi wani ya yafi garin nan yawa ba irin nan garin ba ne hayar ma duk shekara sai sun ƙara ma bakar ma ta sun zan shi dai ya tara ya tara ya tara kawai eh bai amfana ba bai amfana ba to su zai kaga wani mutum ya gina gidaje kamar guda ɗari biyar ko dubu sai ce wakafi ne idan ɗalibai sun zo daga kowace ƙasa ta duniya su dinga zama a ciki in sun gama bukatar su su tafi wasu ma in sun zo su shiga shine wakafi shine hubusi ko ta haɗa motoci irin dab-dab ɗin nan duk in an je an dawo kuɗin an tara sai ka ce a dinga biyo masu karatun ƙur'ani masu karanta hadisi da kun huta da raya da guru ko ba ka ba ta ma tun da kuka yi sai a ce to dab ɗinka ba za ta yi ba sai an mata rubutun sha an ɗura ana sa mata ba alagire ce ko kaji bin zai tushe ma kafar shan iska kuma ka ɗauki ma durgujin kuɗi mai yawa ka biya a to ya fi ka wayo yi dabara to ya zai karatu ya sha wuya ka hana shi kuɗi tun da ba san Allah zai nemi mafita ai wanda zai haƙura da wannan sai malamin sunna ya koya maka ka zage shi ya tafi ya kwanda yunwa sai malamin sun ba ruwansa in ajariya illa ala Allah ladana yana gun Allah haka annabawa suka faɗa ko daka in kai irin waɗannan shine dukiya ta amfane ka yanzu ba ana cewa a taimaka marayu ba to ya zo yana cikin irin waɗannan ayyuka na alheri Allah ka shirya da mu wai duk wannan magana ne akan qalbu salim ko ina muke karantawa sadaqatun jariya ko ita ce sadaka mai gudana da malamai ba su fahimci nan gurin ba malaman da sadaqatun jariya zai suka ce wai sadakar budurwa eh jariya su san budurwa ne da ba ana auren sadaka ba ku ba ku sani ba yara a kawai sai a daura aure da muhammadu sai a bai wa can ku ba ka nan ba ka daura auren zai ce ga mata nan amma za an daina ko allah kiyaye to mu mun zama wannan shine auren sadaka ka gane wai wannan ne sadakatun jariya ba haka yake nufi aw ilmun yuntafa'u bihi ko mutum ya bar ilimi da ake amfana da shi ba ga gumi ya bari ba yanzu muna amfanuwa da shi to yana samun lada an waladun salihun ya da'ula ko mutum ya mutu ya bar ɗa na gari ɗan in ya mar addu'a za a bashi abin da duk ɗa ya roƙa masa alhadith lamba ta biyu ne a kare da musulun fi sahihi imamu muslim ya fidda shi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1631 min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu hadisi shi ma na imamu abu huraira ne Allah kare ya dagare shi qala ulama'u malamai sun ce ma'anar hadisi ma'anar wani hadisi anna amalan mayyit yanqadi bi mawti aikin mamaci yana yankewa ne da ranar mutuwarsa wa yanqadi tadaddudu thawabi lahu a jaddada ai ta bashi lada ya yanke illa fi hadhihi al-ashya ath-thalatha sai cikin waɗannan abubuwa guda uku likaunihi kana sababaha za a bashi ladan ne saboda shi sababi ne ba shi yayi aibun ba amma shi ya sababta shi fa innal walada min kasabi dan mutum yana daga cikin aikin sa shi ya tsaururice shi wa kadhalika al ilm alladhi allamahu min ta'limin aw ta'lifin aw tasnifin haka nan ilimi na'am haka ne ku haka nan ilimi wanda malami ya karanta na karantaswa shine ta'limi ko ta'alifi ya rubuta littafi ya tasnifi da ta'alifi didda wa kadhalika sadaqatul jariya haka ma sadaka mai gudana wala ce wahiya alwaqaf ka gani ko shine waqafi kal marakiz at nafi'a kamar mutum ya ya gina markazi na karantarwa mai amfani kamar ka bude wata santa ta research na science ai yana da amfani ka ce saboda Allah ai ta koya wa 'ya'yan musulmi waƙafi ne walmadarisu ko ka gina makarantu wa gairiha da wani wani na ƙala sa'idu bin musayyabin shine shugaban duk wani tabi'i wannan sa'idu dan musayyabi tun a kawaidi za ka ga sunansa aka ce akirul mutaqaddimina shine ƙarshen magabata sa'idu bin musayyabin القلب السليم هو الصحيح فسر yake قلب السليم yace ita ce lafiyar zuciya wa huwa qalbul mu'min ita ce zuciyar mu'mini li'anna qalbal kafiri wal munafiqi marid la hawla wala quwwata an gane ko wato zuciyar kafiri ko zuciyar munafiki zukatan ba su da lafiya qala allah ta'ala allah madaukaki ya ce fi qulubihim maradun cikin zukatansu akwai jinya lamba ta hudu suratul baqara aya ta goma وقال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم za ka ga wato waɗanda cikin zukatansu akwai jinya suna gaggawa wajen haɗa kai da yahudawa ya kulu na nafsha an tusiba na da'ira cewa suke tsoro muke ji kar musiba mai kewayewa ta zamani ta shafe mu sun tafi gun yahudu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da yace إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض yayin da munafikai suke faɗa su da wadda cikin zukatansu akwai jinya a suratul anfal aya ta 49 wa ghayriha da waninta min al-ayati allati tadullu ala mardi qulubil kafiri wal munafiqi ayoyin duk suna nuni ne akan zukatan kafirai da zukatan munafikai jinyatattun zukata ne وقال تعالى لتي وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد ana kusato da aljanna wajen masu tsoron Allah ba ta da nisa da su haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine abin da aka yi wa'adinsa ga kowane mai kuka yana komawa ga Allah mai kiyayewa man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah a fake ba kowa a gun ya ji tsoron Allah waja'a bi qalbi munib ya zo da zuciya wadda ta koma ga Allah suratu qaf aya 31 zuwa 33 na thumma adafa ala sannan sai Allah ya adafi akan la yanfa'u cewa yawma la yanfa'u malun wala banun fa qala sai ya ce mi
wa uzlifatil jannatu lil muttaqin mhm وبرزت الجحيم للغاوين وقيل وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون mhm من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون na'am فكوكبوا فيها هم والغاوون وجنود وجنود إبليس أجمعون mhm قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين haka إذ نسويكم برب العالمين wama وما aballana أضلنا إلا المجرمون wama lana فما لنا من شافعين bayan haka ولا صديق حميم mhm فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين inna fi zalika إن في ذلك لآية mhm وما كان أكثرهم مؤمنين mhm وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah maɗaukaki ya ce, Na'am, wa uzlifatil jannatu za a kusato da aljanna, ai, ƙurribatil jannatu, ka gani ko? Za a kusato da aljanna bi sigatil mabi, litakuƙe ƙo'i, wace uzlifat, an kusato da aljanna lilmuttaƙina ga masu tsoron Allah. gaira ba'idin ba ta da nisa da su wajen a tabbatar da hakan zai auku aka ce an kusato da ita fi da'ati fa yarawnaha masu tsoron Allah za su ga aljanna wa burrizatul jahim a kuma bayyana wutar jahannama ay udhirat lil gawina a bayyana ta ga kafirai sune batattu lizdada huznuhum dan ɓacin ransu ya daɗu kabla an yi dakuluha gabanin su shige ta wakila lahum kuma a cewa kafiran aina ma kuntum ta'budun ina shehinan naku da kuke bautatawa kuna cewa shehu bai haifa ba aihuwarsa karya ne ko ta ina shehun naka baka da hujja ba ina gunkinka babu ina layarka ƙarya babu in ka kira irin wa'annan to babu ainihin wato halakar da ta kai shi Allah ya tsare da ka sai ce wakila lahum aina ma kuntum ta'budu za a ce da su ina abin da kuke bautatawa min dunillahi koma bayan Allah ai gairahu min al-asnam daga daga gumaka hal yansurunakum shin za su iya taimaka muku bidaf'il azabi ankum su ije muku azabar da Allah zai muku aw yantasiruna bidaf'ihi an anfusihim ko za su iya taimakawa kansu su hana kansu konewa wal jawabu amsa shine la ba ɗaya da za su yi. ba za su hana muridai su kone ba su ma shehinan za su konu kowa sai ya shiga wata matukar ya je mushriki in ka je lahira a bauɗe to akwai gidan bauɗaɗɗe fakubukibu ai ulku ai ma'abuduna min dunillah duk wani abu da ake bauta tawa ba Allah ba za a ainihin jefa su a kikkife fiha cikin wuta hum su din dai walgawuna da sauran kafirai allazina abaduhum wadda suka bi su suka bautata musu wa junudi iblisa da rindinar iblis atba'uhu wa man ada'ahu mabiya iblis da wanda yawa iblis da'a min aljinni wal insi cikin mutum da aljan kun ga aljanu ma malamai sun ce Allah ya aiko annabi zuwa ga mutum da aljan shi yasa annabi ya je jinnin nasibi na yawa ya yi wa aljanu wa abi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam in ka duba al-isabatu fi tamyiz sahaba yayi batu mai tsawo akan su aljanu su ma suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya aiko alƙur'anin nan da mu da su tare duk wanda bai bi ba to za a masa azaba qalu sai su ce su batattun nan wa hum fiha yahtasimun suna ta jayayya suna husuma ma ma'budihim tare da abun da waɗanda suka bautatawa za su dinga wannan jayayya cewa suke mu tallahi rantsuwa mafi karfi ce muna rantsuwa da Allah in kunna lafi balalin mubin lalle mun kasance yadda sha'anin yake muna nan cikin bata bayyananniya a yaushe suna gaya wa shehinansu ba idnu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin talikai fil ibadati wajen ibada wa hadha hikayatu haluhum almadiya wannan ana ba da hikaya ne na halinsu wanda ya gabata ai inda ma sauwai naku yayin da muka daidaita ku wa ma aballana illa almujrimun ba abin da ya badda mu gabarin shari'a sai ainihin masu jarima masu laifi ai ashiyadin sune shedanu au au awwaluna alladhina ittadayna bihim ko mutanenmu magabatanmu da muka koyi da su fama lana min shafi'i da kan za su ce ba mu da wani mai ceto kamalil mu'minina kamar yadda mu'minai suna da masu cetonsu min mala'ikati mala'iku za su nema wa mu'minai ceto wan nabiyina da annabawa wal mu'minina da sauran mu'minai yan uwansu wala sadiqin hamim su ce ba mu da wani aboki wanda yake mai jin haushi in mun shiga bala'i ai wala sadiqin yahimmuhu amruna babu wani aboki wadda al'amarinmu zai ɗauke shi da muhimmanci ta haka sai suka koma na dama suna falau anna lana karratan da zai yi mu samu dai mu dawo duniya rada'atan ila duniya fa nakuna min almu'minin da mun bar ainihin shehinanmu da mun bar son zuciya da mun bar karerai da bid'a mun zan tare da masu bin sunnar annabi su ne mumune hatta ya kunu lana shafa shufa'a'u har mu samu maceta wa'anda aka ambata kamar mala'iku da annabawa da mumune yan uwansu lahuna litamanni laudin nan ta tamanni ne wa nakuna jawabu walakinnahum law ruddu ila dunya la'adu ila ila kufri da za a dawo da su duniyar ma kan kafircin su za su koma ثم عقب تعالى على القصة فقال sannan sai Allah madaukaki yayi ta'qibi akan qissar bayan a ta'qibin sai yace inna fi zalika al-madhkuri lalle cikin wannan abu da aka ambata min qissati ibrahim wa qaumihi na qissar annabi ibrahim da mutanansa la ayatan wallahi akwai aya a bar izina ay la hujjatan wa hujja ce da wa'azi liman arada an yastabsira biha ga wanda yake so ya samu basira ta ilimi da ita wa ya tabira ya lura fa innaha ja'at ala anzami tartibi domin wannan ayar ta zo a mafi tsari na jerantuwa wa ahsani taqririn da kuma mafi kyawun tabbatar da abu ya tafaddanul muta'ammilu fiha wanda ya lura da waɗannan ayoyin zai samu ainihin wato ganewa ligazarati ilmihi saboda yawan ko kaurin iliminsa lima fi hamin al-isharati saboda abin da yake cikinta na ishara ila usulil ulumi diniyati zuwa ga tushe na ilimomin addini wa tambihi ala dilalatiha da fadakarwa bisa abin da take nuni wa husni da'awatihi lil qawm da yadda kyakkyawar kiransa yake ga mutane wa husni mukhalafatihi lahum da yadda ya saba musu ta hanya mai kyau wa kamali ishfaqihi alayhi da kuma kammala tausayinsa a kansu wa idlaqil wa'd wal wa'id ala sabil al hikaya da yadda aka saki alƙawari da kuma narko akan hanya ta hikaya ta'riban bihim dan ai musu jirwaye da kamar wanka wa iqaban lahum afarkar da su li yakuna ad'a ila al-istima'i wal qabul dan yaban wannan abun zai kai su ga karba da kuma ainihin sauraro wa aidan tasrihu lidhanbi sannan akwai bayani ga zargi ma zammatu shari'a ga abin da shari'a ta zarge shi wa tablighil wahyi ala kamalihi da kuma idda wa'azi a cike bila khilafin ba tare da wani sabani ba wa huwa mawdu'us sura shine abin da surar ke karantarwa wa ma kana aktharuhum mu'minina amma mafiya yawan su ba zan masu imani ne mafiya yawa kangararru ne jiya da kaji mafiya yawa to ba za ka samu alheri a wajen ainihin wato mafiya yawa mafiya alheri su ne ‘yan kaɗan Allah ka sanya mu cikin su. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine al-azizu mabuwayi ar-rahimu mai jin kai fi dimni izzatihi ta'ala rahmatuhul wasi'a yana daga cikin kunshin izza ta ubangiji sai ya rahama mayalwaciya in kana jin irin wannan sai ka tsammaci aljanna ko to ina ga akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu tashi akan kissa ta annabi nuhu alaihi salam tare da mutanansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kafin a je ga karanta tambayoyi da farko akwai sanarwa kamar haka akwai wani bawan Allah ya ba da kubta set biyu ɗinkakku da aiki na ƙananan yara ya ce a bai kwamitin marayu sannan akwai wani ma ya kawo wato hijabi da kuma doguwar riga ya ce a baiwa matan nan da ta ce a kai a bata hijabi sannan kuma yana neman a sanya shi a addu'a a sanya mahaifiyarsa a cikin addu'a akan tara su akan Allah ya gafarta mata amma wannan hijabi da dogon rigan bangan su ba to shikenan an bai wa sani disbila ko yawa sannan a kwanan kuma sanarwa ne akwai wata yarinya da ta bace yau yan shekara biyu mai suna Khadija tun da safe ta fita har ya zuwa daren nan ba a same ta ba. To in Allah ya sa wani ya ji ko ya san labarinta a unguwarsu sai ya kai ta gidan Alhaji Dan Liti mai tangara. Ina jin me sunan unguwar Dan Liti mai tangara? Dabar makaho? To can dabar makaho ko kuma dai wata hukuma mafi kusa ko 'yan agajin na haka ko a sami dabta abati umar insha Allah yarinyar ta can gidansu to akwai kuma batu da jiya shugaba ya ce a sanar kuma saboda lokaci ba a samu an sanar ba akwai idan mutanen da suke halarta wannan tafsir suka lura akwai bawan Allah nan gashi ne yana ta daukan wannan abin live ta Facebook wadda mutanen da suke kusan sassa daban-daban na duniya za su iya kallon wannan karatu kuma har wasu ma suna aiko da tambayoyinsu don ko a tambayoyi ma da aka aiko a yau akwai wani soja ne na ruwa yana fatakot ya ce yana kallon karatun nan a facebook live ya rubuto tambaya wadda inda lokaci za a karanta shi dangane da sha'anin aikinsa akwai wasu ma suna wata kasashen suna turowa cewa suna kallon wannan karatu to a dalilin haka ne kun san abu ne da yake daukan wato data wajen cin kudinsa da sauransu kuma tun da aka fara wani abun bashi ake yi na shi datar ana wannan amfani shine aka ce a tallata wa 'yan uwa wajen neman taimako domin biyan bashin da ake ta saya na wannan datar da kuma ci gaba da gudanar da wannan al'amari baya da wannan kuma kamar yadda shugaba ba da umarni a takardu a nan da suke tare da ni akwai takardu wajen guda goma sha wadda masu neman tallafi ne wasu ba su da lafiya suna neman kudin magani wasu kuma ɗalibai ne musamman ma 'yan mata za suna makaranta a college ko wasu gurare suna so su yi registration ba hali cikinsu akwai wadda ta ce ita mareniya ne mahaifiyarta da mahaifinta mahaifinta ya rasu mahaifiyarsu ne take ta kokari wajen daukar ɗawainiyarsu ba cin ba su da cin yau ba su da na gobe da azumin nan garin kwaki suke saya yadda ta rubuto ta ce suke ci wani lokacin ma ba sa samun garin kwaki a haka ga registration na college tana makaranta sauran kannanta an koro su a makaranta na primary da secondary suke wani mutum da suke dan gaisawa ta nemi da ya tallafa mata ya nuna mata hanyar da ba ita ce ta dace ba shine ta rubuto nan ta ce da Allah a taimaka mata ko da kudin registration to akwai irin wannan da dama a don haka ne shi shugaba ba da umarni da cewa da Allah a nemi taimako albashin an biya kudin wannan harkar social media sannan sauran kuma za a rarraba ga waɗanda Allah sa da rabonsu ne masu neman magani da sauransu abin da ya sauwaka don haka 'yan agaji shugabanni 'yan agaji sai ku wato sai ku ba da umarni ga dukkan 'yan agaji da su zaga domin su karɓo wannan taimakon disfilin disfilin 'yan agaji su zaga kafin a abunan su nemo taimako domin a biya wani wannan shine sanarwar da su yi shugaba ya ba da umarni da na yi malam banda wannan akwai tambayoyi da dama da kuma masu neman a sanya su a cikin addu'a su ma da dama bari mu je ga eh yan agaji suna neman taimako kuma sauran jama'a suna kula da kayayyakin mutane kamar babura da sauransu ai akwai na farin kaya ma akwai waɗanda suna nan ni na san su ma sun same ni cewa suna taimakawa yan agaji wajen sanya ido ga abubuwan da yake gudana a wannan wuri wato jami'an tsaro ne na su na farin kaya ne suka sa kansu don haka yan agajin ma suna suna neman taimako kuma wasu kuma suna nan ai ba kowanne ne bane suke cire hulka suke eh hoto an ba da hijabi da doguwar riga to yayi kyau Allah shiga bata malam na ga sai mu dan karanta tambayoyin da suka sauka me wannan tambaye na cewa malam dan Allah muna buƙatar gamsasshen bayani game da tambayar da aka yi shekaran jiya game da ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Allah subhanahu wata'ala yayin isra'i da mi'iraji ya ce saboda malam naji wasu jahilai suna ta magana a kai suna ganin kamar an rage wa annabi daraja don haka malam inda hali ka kara mana bayani ba za su nena ba su zargi suke yi in ka faɗi gaskiya kawai ka gama ba ka ainihin hana mai zargi ya yi zarginsa an gane manzon allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka ce masa ولقد رأى من آيات ربه الكبرى أيوشي هو عنا عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما دغى دكا نانا عائشة ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata ce mai basira annabi ya ce ku je ku karbi rabin ilimin addinin ku a waranta saboda ita suna lullube da manzon Allah cikin mayafi guda mala'ika jibril yake saukowa da ilimin har ma mahaifinta abubakar da umar in sun faɗi magana zai ta ce ayya ba sani ba ba haka annabi yake nufi ba ai ga abin da annabi yake nufi shine istidraki take musu to ita tace annabi bai ga Allah ba to kuma waye sai ya ce ya gan shi Allah ka shirya da Allahu akbar
mai wannan tambayar na cewa wai shin malam wai daga tani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu
a Allah ya ce wa annabi ka gaya musu قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله yace ya Muhammadu ga ya musu ni ba zan iya jawo wa kaina amfani ba ba zan iya mallaka wa kaina amfani ba wala darra ko ba zan iya ture wa kaina wata cuta ba walau kuntu a'lamul ghaiba kaga lauko inda ni annabi Muhammadu na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita wa kaina kudi shine alheri ko alheri kudi abin da bahaushe yake so wa innahu li hubbil khairi lashadid dan adam akan son kudi akwai tsanani sai ya awa bakwai yana jiran naira dubu bakwai ko amma in kai minti sha biyar kana sallah ya zage ka ya ce ni masallacin nan ba zan kara zuwa ba limamin nan ne ta karatu haka ne mana to sai ce inda na san ainihin gaibu ya ga bai sani ba kenan lastakthartu min alkhair da na yawaita wa kaina alheri wa ma masani su'u da wani mummunan abu bai shafe ni ba da annabi ya san gaibu ba zai je da'ifa ba yana gudun kwara a makka ya tafi da'ifa sai ya samu kwarar da'ifan ta fi ta makka dan an jefe shi an fasa kansa jini ya zubo har ainihin kafarsa an sa wawaye sun masa ihu duk kirkinsa saboda sakon da ya ɗauko ai babba ne mai muhimmanci tauhidi ya zo da shi ba ka zuwa da tauhidi fa ku zauna lafiya da mutane sai dai in za ka ɗan haɗa da nasu waddu lautin hinu fa yi dihinun buri suke ka sassauta musu in sun yi bid'a su ka ɗan je ku yi tare kai ma ka kawo wata sinar kalanga-langa shi kenan ku tafi da haka manzon Allah bai san gaibu ba bahaushe ya ce sanin gaibu sanin gaibu da hausa fa kenan eh Allahu akbar ko in ka an yi abu baka sani ba aka aka zo aka ma magana wace ni Allah Misr ne bahaushe ma ya yi idda wa'azi ya ce sanin gaibu sai Allah ai dole haka yake haka annabi bai san gaibu ba amma akwai wani munafiki ya ce wai ai bakanike ma ya san gaibu kana tada inji da ya ji zai ce ya ci ringi ah to ba ilimi yayi ba na karfan idan ya ci ringi ai kai ma zaka gane saboda yadda kake hawa yana daɗi da yanzu babu wannan ga hayaki bulbulbul ga hayaki alamu ilimi ya shigo ciki Allah ka shiryar da mu
to kafin a je ga tambayoyi akwai mata dubun da suke sauraron tafsir a ci gaba kafin a ci gaba akwai sun aiko da taimako na marayu kudi naira ɗari shida ku yi haƙuri mana sun aiko da taimako na marayu naira ɗari shida sannan aka ce a sanar da maniyata cewa ana ci gaba da bitar alhazai da ake yi a makarantar ahmad turaki firamare mai wani yana cewa malam naji wani malami yana cewa sallar tahajjud da ake yi yanzu cikin masallatai ba sunna bane abin da yake sunna shine mutum ya yi ta cikin iyalansa shine sunna wato a gida wanda yanzu ba haka ake yi ba maza da mata ma zuwa ake yi har ma wasu matan suna yin kare cewa za su je tahajjud sai su tafi gurin da wasu wato gurin da bai dace ba wajen kamar wajen mazajen kuma da sunan sun zo yin tahajjud to malam ya batun wannan al'amari yake ne kai kazafi dai tukun da farko shi aikin alheri dama ba a yin sa sai an yi sharri a mai na farko dai tukun manzon Allah yayi sallar tahajjud kuma yayi tajafi ya yi shi kadai ya faɗi dalilin da yasa da ya fito yau washe gari bai fito ba wata washe gari ya fito ji wata bai fito ba sai da ya sau uku suka ce ya haka ya ce ina tsoron kar a wajabta muku ne ba za ku iya ba to yanzu da annabi ba nan za a wajabta wani annabi ya nuna kai sallar ma a jam'in yafi amma shi a lokacinsa in yace kullun zai yi sai ta zama haka ko ba za mu iya ba ku duba yanzu farkon azumi masallatan ku za su cika amma yanzu in ka duba sauraron ne ko ba ga bane to haka addini yake ita sallar tahajjudi manzon Allah ya ce ku yi ta wanda yake da karfin niyya in zai iya yi shi kadai yayi amma shi ma an ce idan zai bar masallaci mutane ba za su zo ba to ya zo ya biye shi kadai din daka musulunci yana kula da maslaha ta al'umma ne ba wai abin da wani yake so ba kuma annabi ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kar ku hana mata bayan Allah je masallacin Allah mace za ta je sallar azhar da la'asar za ta je sallar tarawih za ta je tahajjudi ba ruwanka da ita da haka abin da ake so ko ka kagi wani abu ka ce za su je wani abu to yanzu kuma wannan inda alkali sai a ce kawo saidu sun yi abu kaza in babu amma bulala tamanin Allah ya shirya da mu
iya tambayoyin da za a karanta kenan tambayoyi sun yawa na ce a dakata da rubutowa takaddun ledar tamun nawa sai waɗanda suka rubuto cewa a sanya su a cikin addu'a saboda wasu bukatunsu na alkhairi akwai marasa lafiya wasu suna kwanci a asibiti wasu a gidajensu wasu ma suna tafiya da jinya akwai masu fama da jinya na aljanu akwai wadda ta ce ɗanta ya shiga wani sha'anin sharrin mace baya mata komai har matarsa da 'ya'yansa baya kula su a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa wannan masifa da wata da ta rubuto ta ce bashi ya mata yawa tana neman addu'a abin malin da sauran ‘yan uwa akan su sanya ta a cikin akan addu'a Allah ba ta ikon biyan wannan bashi da yake damunta da masu jarrabawa ‘yan makaranta da suke jarrabawa suna nema a musu addu'a domin samun nasara da masu neman aure ‘yan mata da zaurawa da waɗanda suke da wasu damuwoyinsu da kuma wasu bukatunsu ne suka rubuta rubuto ba su bayyana bukatar ba Allah subhanahu wata'ala ya san bukatar sannan kuma ya san damuwar kowa Allah biya wa kowa bukatunsa na alkhairi masu damuwa kuma Allah ya yi musu
اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Gracias.